أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة لطف جعلني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنس ترفعني بها إلى أسماء حفظك ورعايتك واربط نوري تحاصلني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وظلم الظالمين ونفس الساكرين وفتنة العبد الغادرين وطغيان البغاة المتربصين وشماتة الأعداء الطائلين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abin da zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau lahadi 28 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin makka zuwa madina 1445 wanda ya zo daidai da bakwai ga watan hudu miladiya 2024 a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa ne mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai alaramma ya ja mana aya ta 214 a cikin wannan sura ta bakra inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ma'anar ayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shin kuna zaton ne ku muminai za ku shiga aljanna ba tare da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ababen jarabawa da ya zo wa waɗanda suke kafin ku ya riske ku ba? Ai, matsat humul ba sa, tsanani na talauci da tsanani na rayuwa ya fuskanci waɗanda suke kafin mu. Wadarra tsanani na rashin lafiya ya fuskance su, wa zulzilu har sai da ya kai ga an girgiza su. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله حتى da annabin wannan lokacin da waɗanda suke tare da shi suka rika cewa yaushe ne nasarar Allah za ta zo Allah ya ce ala duk ku saurara inna nasrallahi qarib lalle nasarar Allah tana nan kusa malaman tafsiri Allah subhanahu wataala ya saka ya musu da alheri sun yi maganganu masu tarin yawa akan wannan ayar kowane malami da mahangansa akan dalilin da ya sa wannan ayar ta sauka amma yanzu za mu fara ɗaukan mataki na farko ma'anar ayar sunna malaman tafsiri allah ya saka musu tariri sun faɗa sun ce shin musulmai suna tunanin kawai za su samu aljanna kawai a sama haka kawai ba tare da jarabawa ya same su ba shine abin farko da ya kamata mu fara sawa a kwalwanmu shin muna tunanin kawai sai mu shiga aljanna haka kawai ba wani jarabawa bayan kana ganin annabi zakariya irin jarabawan da ya fuskanta annabi a haya aka kama shi aka sa zarto aka rika yanka kan shi tun daga nan sama haka haka haka har aka raba shi annabin Allah ko kana kallo annabi Musa da wayanda suka yi imani da shi irin jarabawan da suka fuskanta annabi Musa alayhi salatu wassalam saboda zai bayyana a cikin wata kabila ba duk jinjirin da aka haifa a wannan kabila aka ce a yanka shi ko ba haka ya faru ba wayanda an riga an haife su kafin a gano cewa a cikin kabilan su ne za a haifa annabi Musa aka sa suka zama bayi ko ba haka ya faru ba annabi Isa alayhi salatu wassalam wani irin jarabawa ne bai fuskanta ba disciples nasa mataimakansa annaba muke da suna hawariyun nasa wani irin jarabawa ne ba su fuskanta ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da wayanda suka yi imani da shi wani irin jarabawa ne ba su fuskanta ba sai Allah ya ce to ku da yanzu ne kuka fara fuskantar wannan jarabawa da tunanin ku kawai shikenan da kun ce kun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shikenan kawai sai ku je ku shige aljanna Allah ya ce a ai gashi can na fara sanya maka wannan saƙon can izina ashirin a hasiban nasu an yi turaku an ya kunu amanna wa hum la yuftanu Allah subhanahu wataala ya ce a hasiban nasu yanzu mutane suna tunanin an yi turaku kawai Allah zai kyale su an ya kunu amanna kawai sun ce sun yi imani وهم لا يفتنون الله يتي بزا أجربتي سبا الله يتي ولقد فتن الذين حقيقة من جربتي وإن ما سكي إيماني كافوه definitely kuma za a jarabce ku ko yau kake so ka gwada in ka musulunta sai an jarabta ka yan uwanka za su kika wurin aikinka za a kore ka matarka ma in ba sa'a aka yi ba ta gudu yaranka a gudu da su gidan da ka kama haya ta biya na shekara a ce an dawo maka da kudinka ka tashi duka wannan jarabawa ne jarabawa Allah ya ce wa ƙarfatan nan lazina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya ce kana son ka san me yasa idan mutum ya musulunta ake samun jarabawa za mu ce kwarai Allah muna son musulmi Allah ya ce domin ya bayyana wanda musuluntan da suka yi na gaskiya ne da wanda musuluntan da suka yi kawai a baki ne فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ya ce dan ya bayyana ni shi dama Allah ya riga ya sani ai kowane irin imani kake da shi imanin sama sama ne ko imanin na gaskiya ne to amma waɗanda kake rayuwa tare da su su ne basu san gaibu ba to yanzu Allah ya bayyana musu cewa wannan wanda ya musulunta da gasken yake yi ko ko a'a dan a sha ruwan tsuntsaye dan sama sama ne Allah ya ce dan haka ne sai a jarabta ka a ƙarfin imanin ka kamar yadda za mu karanta a gaba Allah subhanahu wataala ya ce wanda suka yi imani da addinin Christianity yanzu kuma suka yi imani da addinin musulunci za a ba su lalaci yutikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum Allah ya ce za mu ba su lalaci ladan wancan addinin da suka bi da kuma ladan wannan addini na musulunci da suka karba yanzu to a wannan ayar ita kuma ta bakara tunda ita ce farko yanzu sura sura ta biyu kenan ko to yanzu ana farko farko ne yanzu to bari a fara kawo yanzu abubuwan suke tafiya Allah subhanahu wata'ala ya ce amma fitum an tadkhulul jannata shin kuna zaton kawai za a kyale ku da kun ce kun yi imani kawai sai ku mutu ku je ku shige aljanna ba tare da an yi karo da jarabawa ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suke gabaninku irin abubuwan da aka jarabce su ai kuma sai an jarabce ku da shi kamar za ka ce Allah menene irin abubuwan da aka jarabci wayanda suke kafin mu sai Allah ya ce masatumul ba'sa wa darra tsanani da kuncin rayuwa ya fuskanci wayannan mutanen ka kalli annabi Musa lokacin da zai bar garin da Fir'auna yake ya je gari da ahan annabi Shu'aibu yake har ganyen bishiya sai da annabi Musa ya rika tsinka yana ci a hanyarsa ya kwaji tsawon kwana bakwai yana tafiya a hanya a daji ba abinci ba shi yasa yana kisa wannan garin da ya ga wannan mataye guda biyu suna ɗiban ruwa da ya ɗiban musu ruwan ya zuba musu yana komawa inuwa mai ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir yake Allah ba ni ba mabukaci ne ga abin da kake bai wa bayan ka ba ma'ana Allah yana nuna ne kafin shine annabin da ya nuna wa duniya cewa ko ashana ne take bukata kar ka dogara da wayanka ka dogara ga Allah shine annabin da ya koya wa mutane wannan ko ashana kaga dai ashana ba ta kara ta karya ba cikin arzikin da Allah ya wa mutane ashana za ka ce common ashana me haba da Allah in mata na tana zan a tana bandir ma ba sai da so mata ba annabi Musa ya ce in a a kar ka dogara ga wayanka ce mu Allah Allah ina bukatar ashana ka gaya mu kar ka dogara ga wayanka to da annabi Musa ya ziga shi ya shigo cikin al'umma yana bukatar abinci ai mutane ya gani zai ya ganin wani ya ce da ka taimake ni da abinci a gidanka bayan ya gama zuwa musu ruwa ya koma inuwa kai ka manta ba ganyen bishiya yake ci ba yanzu ga shi ya shigo cikin al'umma sai ya ce rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ya Allah ni kuma bukaci ne ga abin yadda kake ba mutane sai ya ja bakin shi ya shiru saboda ya san wanda ya gaya ma din yana ji sai Allah subhanahu wataala ya yi amfani da baban yaran annabi shayar ya ce aje ya ga yaran sun dawo gida da wuri me ya faru yau ka dawo gida da wuri bayan ku ne kuke dawowa bayan sallar magriba me ya faru domin sai mutane gaba ɗaya sun gama ɗiban ruwa sannan za su ɗiban ruwa sun sun gama sana'a zuwa kulle rijiya sannan sai su kama hanya dawo gida yamma ya yi yau sai ya ga sun dawo gida da wuri kan la'asar ko bayan la'asar ta a lafiya a yi wani mutum ne ya zo ya gama a gefe ga dabbobi mu mun killace su wuri daya sai ya ce mu zan gari kowane irin mutane ne ba ku da tausayi ga mata suna buƙatar ruwa kun tsare su sai kun gama sannan za ku sai suka ce a kai daga ina ita ni ba ko ne su so za mu ga yadda za ka yi sai suka tara suka rubar rijiyar suka ce kowa ya kama gaban shi kun kuma mata ya ja muku yau shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ta san karfin da Allah ya bashi kowane annabi Allah yana bashi karfin majiya karfi maza arba'in ne shi kadai shi kadai karfin maza masu ji da karfi kamar hogan ta ko rambu za mu ce wane ne mai karfi a cikin su eh hogan ko rambu hogan to kaga mun faɗa wannan ne saboda mutane mu abin da suka sani kenan mutum mai karfi to irin karfin guda arba'in Allah yake ba kowane annabi an gane wannan sai da haka da ya sun koma wani jefe suna wani kallon shi yana zuwa kawai ya kama abun kawai ya daga shi kawai sai ya matsar da shi ya zuba mun zuke ku sha shi ne a ita ma da ta koma ko da suka koma suke ba baban labari suka ce inna khaira manista ajartal qawi kuma al-amin da ya tambaye su na kun dawo da suka ce ai wani bawa Allah ne yanzu ne yin mutanen gari fada cewa yaya sai suka kulle shi ne shi kuma kawai ya ɗaga kawai ya ba mu ruwa kawai ne to shi annabi shu'aibu ya san ordinary mutum ba zai iya wannan ba zai iya marfi da mutane ke taruwa sai dai kai kadai ka ɗaga ya saka kuɗi wani wasu sai kuma wannan yarinyar sai ta ce a kabinan tukunna sai ya ce ina mutumin a je a kirawo shi mu ba shi tufikin wannan abin da ya yi shi ne sai ya tura ta ki je ki kai mai ya dawo ya zo ana neman shi ita kuma tana zuwa sai ta ce masa inna abi ya duka li yajziyaka ajra ma saqaita mahaifinmu yana kiranka domin ya sakanya maka ladan shayar da mu da kai sai ya ce mata ai mu muna yin aiki ne don Allah ba mu da bukatan in mun taimake ka dan Allah ka sakan ya mana da wani abu kana ganin bayan Allah ku ai mu ne ne yanzu dama da kake jin yin wannan sai ma ya tambaya yaya tuwo ne ko shinkafa ne ko ba so ko ya ce gidan ku akwai abinci ba dan ko ba ka ba ko mu muna yi ne don Allah shine annabi a shine aha sai na ali shi ma yako ita inna ma nufi mukum li wajhi llahi la nuridu minkum jazaa'an wala shukura ai kuna yi ne budan Allah ba mu bukatan godiya ko ku sakan ya mana da wani abu ku shi rike a kai ke baba ina kira ki ku shikenan mu je to kaga tunda bai san hanya ba waya zai shiga gaba ita ka gani ko kuma ka suranta ba yarinya balarabiya la ilaha illallah ga gashi ya lele mala abubakar ka gani ko kana ganin gashi har baya ba tana tafiya sai iska yana kada zanin sai ana ganin kaurinta na ke zama kaurin su na kari kauri nan sharaba ana ganin sharabanta sai ya ce mata ke yan mata tsaya dawo baya ni zai shiga gaba ta ce ala za ka shiga gaba bayan baka san wuri ba ya ce ki ɗauki duwatsu idan za mu yi kwanan dama ki wurga dutse kwanan dama in za mu yi kwanan hagu ki wurga dutse kwanan hagu haka za mu in an zo kawai zai fice to tsaya nan ga gidan nan shike to haka aka yi to wannan abin da ya yi sai wannan yarinyar sai ta yi development in interest sai ta ce wannan mutumin mutumin kirki ne kana ganin in samarin yanzu ne ba su gaza mutum yana ɗan ƙara haka ba kowa haka bari na ƙara ɗan ne to ta zo shi suke ba baban labari ce baban gaskiya wannan mutumin tun da ya ce maka bako ne babu inda zai je yanzu ka ɗauke shi aiki domin wannan mutumin yana da ƙarfi kuma amintacce ne sai baban ya gano wani sako cewa oke wannan mutumin material ne me labarinka ce ai na baro wani gari ne mutanen suna bautawa gumaka ne akwai wani babban mutum a garin shi ma ya ce shi ma Allah ne to dalilin bari na garin kuma wasu sun zo suna rigima na zo zan raba sai wancan din kuma sai ya yi kokarin zai dawo kaina shi ya dan nan shi shi har kaɗan kafin karɓar mutane arba'in ya dan nan shi shi kaɗan ba sai ya wuce fa wa kaza wusa ko da dai wasu malami a kasar hausa suna cewa ya bangaje shi irin kamar ka ci tallata muka ba mutane to wannan bangazan shine annan Musa ya mai sai ya faɗi ya mutu wasu malami suka ce a tunda ya dawo kan annan Musa ne sai annan Musa ya dan mai dan laushi guda daya kawai sai sai ya kibi sai annabi shafi sai ya ce to babu komai yanzu ka zo gari wanda yake amintacci to amma ni zan ɗauke ka aiki za ka mun aiki na shekara tara idan kai shekara tara shi wayannan yaran nawa mata guda biyu zan baka auren guda ɗaya idan kai na goma ka cika aikin ka ya kai shekara goma to kana da dama ka zaɓa kai da kanka a cikin su wanne kake so in shekara tara ne ni zan baka kenan za a bashi yayar tun da ta manyanta ba ta yi aure ba idan kuma kai ya kai shekara goma to kai za ka zaɓa wa zai zaɓa yanzu kanwar sai yarinya wanda za ka iya cakulkuli da ita a arama ko annabi ana ne yawwa sai ka ɗan yi wasa da ita haka ma manzon Allah ya faɗa a wancan hadisin da ka hada shi ya ce da wannan mutumin ya zo wurin manzon Allah ya ce ya ga hannun shi da lalle ya ce wani ka yi aure ne ya ce ina ya aure ya ce wa ka aura ya ce ba zawara ba zawara ya ce ne ya ce to me yasa baka aure budurwa ba ka yi wasa da ita ta yi wasa da kai an gane wannan daga cikin hikima na auren budurwa shine wannan wasan kana ɗan zaune ta zo ta ɗare jikinka ta yi lilo kai kuma ba ce wani irin wawuya ba ne a da sha'a tun da yarinya ce ka auro budurwa dama wasan ake so a yi aure ana yi don a yi faɗa ne an gane wannan ko kaga na a'a ai wannan wani mataki ne adam ma yana cewa ai sunna ne ko mutum ya fara da bazawara to wannan wani mataki ne an gane wannan wani mataki ne idan mutum yana da aiki a kansa musamman irin wannan budurwa ba za ta yi ɗauka ba maza abin da ya faru ba da ya je garu hira ya dawo budurwa ba cewa za ta yi hauka ba ne wannan haka ne ko ba haka ba ne aha to wannan sannan kuma budurwa tana da irin wannan sakafan da za ta iya ɗaukar dukiyarta gaba ɗaya yanzu kamar iyalinka sai ka kwashe duka kudinta sai ka baka zai yi to ka gani amma idan ba zawara ne ta riga ta sanin cewa wannan rayuwar da za ka gina da ita yanzu to alherin nan da ta yi maka zai biya a iya mantawa da ita an gane wannan to manzon Allah da kake faɗa yanzu shine ya fara da bazawara shine yake gaya ma wannan mutumin jabir cewa me yasa baka aure budurwa ba kai wasa da kai kai wasa da ita kana dan zaune sai zo ta bayan ka ta ɗarife maka ido ta ce ka cinkawa ne ne bayan fita riga ta san ita kaɗai ne a gidan ko ban gane irin wannan wasan ba ta san maka ita kaɗai ne a gidan daga kai sai ita wai sai ta lallabo ta zo sai ta rufe maka ido ce wane ne sai ka cinka waye kuma an san muryar da ba cinka waye ce a ko lare ne ta ce wato akwai ma wata ke nan lare ƙara cinka dai fatiti ce su ne dama suke kwace min miji cinka waye ce rabin raina ne Allah ya so ka kashin kawo Allah to wannan irin wannan wasan yana ƙara zaunar da gidan aure lafiya an gane wannan da ka koma gida kai ma yau kan wasan ka takulkuli Allah ta fi ba gargaza wani wani haka annabi ya ce ai wasa ba ai faɗa ba ko da ta ce haka daga ce annabi ya ce ai wasa ba a yi faɗa da iyali ba an gani ko to kaga wata rana zai kaga wani wallahi wata rana kawai sai rika mun wasa sai ta rika tuna ka an gane wannan ko to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ke nuna wa cewa iyali ana san ai wasa da su masajumul basa wa darra jarabawa kala kala ya riska mutanen da suke gabanin mu wadarra rashin lafiya kala-kala an yi fama da shi yanzu duk cikin mutane akwai wanda ya kai kiman annabi to kalla ma irin jaraba wanda Allah ya jarabci annabi ayuba ko annabi ayuba sai da rashin lafiya ya kama shi har ya kai ga baya iya tashi baya iya fita sai dai a juya shi yana da kuɗin shi tumakai ne dabbobi ne shanaye ne duka sai da suka ƙare wurin neman magani yana da mata wurin guda hudu ko biyar wurin guda hudu ko biyar haka na manta yawansu dukansu suka gudu saboda kuɗi ya ƙare ƙwara ɗaya ce ta tsaya sunanta rahmatu ita ɗaya ne ta tsaya annabi ya ayyuwa ba bai roki Allah ba cewa Allah ya ba shi lafiya domin da zara an ce to sai ce Allah ya san halin da nake ciki Allah ya sani sai da ya kai ga bakin shi yanzu baya iya buɗewa ya yi magana sai da wahala to a lokacin da ya ɗaga muryarsa ya ce rabbi anni masaniyar duhu wa an ta arhamar rahim ya ce ya Allah ko shakka ba rashin lafiya kam ya same ni mai tsanani Allah ka yaye ni sai ko Allah ya ansa su ina biya wa mutane ka kalla yadda Allah ya warkar da wannan annabi ka kalla yadda Allah ya warkar da shi ashe kawai an bar shi ne ana gwadawa a ga imaninsa Allah ce masa ya cikin suratul sad ya ce ul kud birijlika buga kafanka a ƙasa kai kallon ikon Allah yanda muke warkarwa bayan sai ka ce ka samu rashin lafiya dan an magana ka ce ai Allah yana kallon ka ko to yanzu ka kawo kuka wurin wani boka dan tsabbu wurin wa Allah to tunda ka kawo kuka wurin Allah yau yau ka kare urkud biriji daga an koma gida na kara karantawa surat sal urkud biriji daga buga kafanka a ƙasa idan ka buga kafanka a ƙasa ƙasar za ta dare ruwa zai fara filfilowa haza mugtasilun baridun wa sharab abin da aka ce masa kenan ruwan na fitowa kawai ka yi wanka da ruwan ka sha shikenan magana rashin lafiyarsa ya warke ka duba qur'ani qur'ani muke karanta maka ba da wani ma'ani ba qur'ani shikenan kuma magana ta kare to annabin Allah ne ba aka darabce shi da wannan rashin lafiya a nan wani sai Allah ya ce masatumul ba'sa wa darra rashin lafiya kam ya samu inda suke kashi mu abu na gaba Allah ya ce wa zulzil aka girgiza su girgizawa mai tsanani malamai suka ce wannan ya faru ne a yakin handar wasu na cewa a yakin ahzab ne duk shine ne inda Allah subhanahu wataala ya kawo maka kissa ne yake cewa إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون الله يكتب وزلزلوا زلزالا Allah ya ce to a wannan wurin lokacin da makiya musulunci suka zo ta wannan hanyar suka zo ta wancan hanyar suka zo ta nan suka zo ta ko'ina kai dai ka ɗauka kamar yadda aka yi magaran kafancan shekarun baya makiya suka zo ta gabas suka zo ta yamma suka zo ta kudu suka zo ta arewa ko ba haka ya faru ba shi ne Allah yake faɗa yadda kaga haka haka da ba ka wayar da ba musulmai ba suke wani sai ce za su yi muku ki faɗe kwala ɗaya a wannan wurin Allah subhanahu wataala yake faɗa ba ga siffan yadda mumile suka yi wa iz zagatil absar ido yayi kulukulu ka kaddara cewa ba mutane ne guda hamsin mutane ɗari biyar za su yaƙe su in Allah ka kalla mutane ne hamsin ƙauye ne gaba ɗaya ƙauyen gaba ɗaya mutane hamsin ne yanzu ga mutane ɗari biyar da makamai sun zo za su yaƙi wannan mutane hamsin ɗin ya za ka gani dan Allah wa'in nan mutane za su kai labari ka tambaye kanka kawai za su kai labari na sai dai taimakon Allah sai taimakon Allah to shine abin da ya faru shi yasa Allah ya ce maka wa iz zagatil absar idan wa'annan mu'minan yayi kulukulu saboda in dai ba taimakon Allah ba to musulmai sun kare an gama da musulmai wa balagatil qulubul hanajira ka kallon da Allah subhanahu wa ta'ala yake bada wa balagatil qulubul hanajira zukata suka kilime kai ka ɗauka yin kamar yadda hausawa suke baradin nan ciki ya kaɗa sai ka ja ta wani wa balagatul qulubul hanafira Allah yake wa tazunnuna billahi zunna inda saukin kawai ya zo kenan musulmai suna da kyakkyawan zaton duk da haka Allah ba zai basu ba وتظنون بالله ظننا هنالك ابتلي المؤمن وزلزل زلزالا شديدا الله سبحانه وتعالى ya ce to a wannan lokacin da kuka yi kyakkyawan zaton Allah ba zai bar ku ba Allah ya sai na kawo dauki na kuwa Allah ya sai na kawo dauki da ya kawo dauki shi Allah subhanahu wata'ala ya turo wannan iska din kai ka ɗauka irin iskan da aka bai wa adawa ne ta rika fatali da su su da kansu suka gudu suka ce kai wannan iskar za ta ɓata shi sai suka gudu ai ka je ka duba tarihin musulunci yakin handak ba a yi shi ba sun zo sun kakkafa tantin su da menene kawai suna jira kawai su fada sai Allah ya turo da wannan iska ko wa sana alaihim rihan wa junudan lam tarawa Allah ya ce muka turo musu iska iskar ne ta daidaita su Allah subhanahu wataala ya yafe mana Allah ya kare me wannan ayan take kokarin nuna mana cewa bakar da mun ce mu musulmai ne wai ba za mu yi karo da jarabawa ba a'a za mu yi karo da jarabawa kamar yadda kaga Allah subhanahu wata'ala ya jarabci wannan a suratu ali imrana Allah subhanahu wata'ala ya ƙara kawo irin wannan sakon Allah yake am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون ma'anar ayan Allah subhanahu wataala ya ce a suratul ali imran wannan Allah ya ce shin kuna zaton yanzu kawai sai ku mutu ku shiga aljanna ba tare da Allah subhanahu wataala ya jarabta ku ba har Allah subhanahu wataala ya bayyana wayanda suka imani da shi imani na hakikani ai da ku ne kuke cewa an yaƙa gari kaza an yaƙa gari kaza an yaƙa gari kaza ku in an zo za a yaƙe ku za ku nuna jarumtanku za ku yi kaza za ku yi kaza haka ne ko ba haka bane kafan can ba za su manta wannan ba da abin ya fara da zangon katab ai wasu anan suna ganin kaman afim ne eh suna ganin kaman wasa ne suna ai mu idan aka zo kan wallahi kai ka zo ka zo ka zo ka zo ka zo ka zo ka zo Allah ya fi mana ba na anan muna can ko amma tarihi ai baya koyi ba ko ba haka bane aka ce wasu matasa suka ai mu ba za mu yadda wallahi kaza waye mutuwa ya daji sun dauka wasa ne ashe wayannan mutanen suna nan suna tsarawa Allah yana rusawa tun da ba din Allah ya rusa ba da kaza guda ɗaya ba za a cire a garin nan tun abin da tarihi ya kiyaye ba har da jirgin ƙasa an yi amfani an kawo mutane ko ba haka ya faru ba to irin haka ne mutane za su a sai ga shi abu ya fara wanda suke ganin cewa da za su yi kaza sai ga shi sun fara ja da baya da suka ga abu zai ci har iyayensu shi ne ba suka tsaya tarihin da aka gaya mana ke wasu matasan aiki sun gudu amma da suka ga abin zai ci har iyayensu har gidan mai martaba abin zai kai ya ma kai aka ce nan layin zaria can wurin fa an riga an ce shi na an gama da nan nan wurin kuwa sai daga jani kabbara a lokacin ne wasu kawai suka sadaukar da ransu da dai iyayensu su wulakanta addininsu ya kaskanta ban ma shahada to daga nan sai Allah ya kawo mu mutane ɗauki wanda har bayan yakin su wa'inda ba musulmai ba suna faɗa ai kun gayyato wasu mutane farare da rawani ko ba za ta fi masu farin kaya kun san su waye masu farin kaya mala'iku ne ba saboda Allah ya sani ba ku da alhakinsu shi ne Allah ya kawo muku wannan ɗauki to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a nan aha amma su na zurgun wala ma yalamin lawa da jaru minkum wa yalam wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqaw faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun Allah ya ce sai muka kawo muku ɗauki to haka abubuwa suke faruwa babban abin da muke roƙon Allah kada Allah ya ƙara maimaita irin wannan rayuwa Allah ya tsare mana mutuncinmu Allah ka tsare mana rayukanmu su kuma masu nufinmu da mugun abu Allah ka shiga tsakaninmu Allah ka shiga tsakani amma duk wanda ya san abin da ya faru ya san abu ne wanda ba a fatan maimaita wani Allah ka tsare wasu malamai suka ce wannan ayan ta sauka ne tana lallashin muminai wa'anda aka raba su da gidajensu da dukiyoyinsu na garin makka din nan shine Allah subhanahu wataala yake lallashin su cewa a'a kuna tunanin kawai za ku ce kun yi imani ne in kun yi imani shikenan sai ku shiga aljanna babu jarabawa dole za ku yi karo da jarabawa wasu malamai suka ce wannan ayan tana aiki ne akan kowane musulmi wanda zai yi karo da jarabawa a cikin rayuwarsa to idan ka yi karo da jarabawa a cikin rayuwanka sai ka tuno ba akwai wa'anda aka jarabce su da abin da ya fi naka sai ka kara ɗaukan tawakkali ka ci gaba da bin ubangijinka so da kafa an gane yadda abin ya tabo malamai suka ce ka san me yasa ake gaya maka wannan saboda Allah subhanahu wata'ala ya riga ya faɗa ya ce wallahi tallahi sai ya jarrabta musulmai wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawf tsoro Allah yake za mu jarabce ku da wani abu wanda yake da alaka da tsoro da daga nan garin kafancan wasu mu ko wasu daga cikin yan nan garin sukan kunna moto karfe tara na dare su je garin Jos tadi goma da rabi zuwa sha ɗaya su ƙara kunno moto su ƙara juyowa su dawo a nan garin za su kwana amma yanzu ba ba jos ba can wurin nan da ba waɗin nan in aka ce ka je sha ɗayan dare sai ka haɗa da alula ko ba haka bane sai ka haɗa da alula akwai wani bawan Allah yana ba yana bani labari yana cewa daga nan garin ka banta baya tafiya baya tashi tafiya Kaduna sai sha ɗaya na dare yake lokacin tafiya ta fi daɗi sai kawai daga waya haka in ya rike tiyarar nan waya rike yana da kawai yace idan ka ga yadda yake gudu ɗari da hamsin ɗari da tamanin yana sallamanta wai motar ne yake sallama ba ya ce kafin ka ce mene haka nan ya isa Kaduna ko kwana baya yi a Kaduna haka zai ƙara juyowa saboda isa ya takama da zaman lafiya ya tuko motar nan kuma ya ƙara dawo kama yanzu zai yi wannan abu ba ma ɓarayin hanya ba masu karɓar dubu-dubu ‘yan atare atare sun yi shiga ko zai yi da motar naka da abin da ka ɗauko ɗin duk an zama atare atare kawai shi ke kidnappers ko ba ka zai faru yanzu sai Allah ya ce menene zai hana tafiyan nan da ake yi da yanzu tsoro ko ba haka bane yan uwana filani da ba ruwan su za su iya shiga cikin daji daga nan su yi ta tafiya su yi ta tafiya ba ruwan su amma an tafiya zai yi cikin daji da daren nan ba zai yi yanzu ba kana ma riganka ma an zo an kwace maka dabbobi ballantana ka je kana bi cikin daji kuma me ya hana yanzu tsoro Allah ya ce bishaikin mina da kaufi wal juyi da yunwa Allah ce za mu jarabce ku da yunwa abin da da ta fi karfin shi yanzu shi ne wani mai yake kokari ya fi karfin mutum ko ba haka ba daga cikin mu nan akwai wanda gidansa bai san wai awo ba a je a suwa shinkafa kwano biyu kwano uku a nan wurin akwai wanda bai sani ba in zai yauce bare wannan buhu daya sama bita ko samo bita ne ko sama bita sama bita ko ne ko da ne yake samo bita amma yanzu sama bita ne ko ai su yan boko sun san abin da nake magana sama bita ai yanzu ya koma sama bita saboda ajin da yake kafin ka samu Allah malam samo bita amma yanzu ya gani sama bita kawai malam saboda ɗakin da kafin ka same shi haka za ka ga wani ya sai shinkafa buhu-buhu ba wake buhu-buhu sama bita sai wani lokacin yana samo bita buhu-buhu gishiri haba wannan buhu ma ake siya shi na gishirin ba wai leda a buhu karan mola ma ga yi buhu an ajiye shi siga buhu wannan abin da ake ma yara tare tare nan zai zuwa shi indomi yawa ahan indomi kwali kwali amma yanzu rayuwa ta kai shinkafan ma sai dai a yi au a gabana a gabana wata mata take gaya ma yaranta take cewa baban ku da bai san wannan awon ba bai san awon ba komai kawai dubu ne amma yanzu rayuwa ta kai haka wani ju'i zai yi a ba wai kuɗi ba ne ba ka da shi ga kuɗin abincin ma babu ko ba yi wannan lokacin ga shi da kuɗin abincin kuma babu Allah ya ce wal ju'i wani kusan min al'amwal da tawaya na kuɗi da kai ka mallaki naira miliyan miliyan miliyan miliyan amma yanzu ba in an ce ka fito da dubu ashirin sai ka sai ka hada da salati dan Allah wasu ba kai wannan matsayin ba yanzu muna magana da wani dan wa yake gaya mu yake cewa malam wato sai an sa yan citta a addu'a mutum ne da tirela gaba ɗaya idan za a yi ta na citta din baya wuce naira miliyan ashirin jalinsa gaba ɗaya bai wuce naira miliyan tamanin ba zai iya takan mota tirela guda uku zuwa guda hudu to yanzu wannan mutumin da yake iya takan tirela guda uku ko guda hudu a baya to yanzu wannan jalin gaba ɗaya naira miliyan tamanin bai kai tirela guda ɗaya ba ba ban ko ni da ban ban fahimci maganin shi ba amma yana ta mun yace ba harka na bane sai abun yana ta mun wani iri iri yace bai kai ba ba bai kai ya kai tirela guda ɗaya ba yanzu wannan miliyan tamanin ɗin wanda a da za ka iya tada mota tirela na citta ɗin guda uku zuwa guda uku amma yanzu ba za ka iya ba da miliyan tamanin ba za ka iya tada mota guda ɗaya ba ya ce malam an karye ko ba karye ba ya ce to malam idan akwai masu buƙatun addu'a to babu kamar 'yan citta na ce mai dama ni a al'ada na ina ma yanci ta addu'a a al'ada na duk wanda ya sanna nan garin ya san wannan ko masu masauki na masu lura da abinci na masu lura da wurin kwana na komai mazumunta na a garin nan duka yan citta ne wa'anda ba harkan citta ba ba su da yawa amma duk wani mutumi da ka sani muna mutunci da shi a garin nan to mafi yawancinsu yan citta ne shi yasa da mun gama addu'a da mun gama karatu za a yi addu'a za a ga ina addu'an nan yan kasuwa yan kwangila almajirai manoma yan citta na ce mai ban daina wannan addu'an ba har yanzu kuma wannan maganar da kai to insha Allah kuwa za a isar da shi zuwa ga al'umma musulmai a sa yan citta a addu'a ba mun ce kai ma waye sana'an ka baka da bukata bane amma ka kalla rugurgujewan da wannan bayan Allah yayi ko ya rubuta in fa ba Allah ba ba wanda zai iya rike su yanzu babu kana iya tada mota hudu yanzu rabin moto sai ka hada da addu'a ba ba sani ban kun gano irin damuwa to wayannan bayan Allah don Allah ko ba nan ba a gidajen mu ci gaba da sa su a addu'a Allah subhanahu wata'ala ya ƙara buɗa musu Allah ya maido musu da yalwa na wadata na arzikinsu su ci gaba da harkokinsu in suka ci gaba da harkoki to a ƙarƙashin harkokin ne ba mu ma za su rika zangarowa zuwa wurin mu an gane wannan ko da ba kai tsaye kai kana harkar cancan bane za a ba wani wanda zai zo ya gayyace ka aiki irin naka ka zo kai kai kafinta ne shi yana harkar citta aha za a ɗauko ka zo kai aikin kafinta kuɗi ya fito ta wurin Allah subhanahu wataala ya buka ya ƙara buɗa musu mu ma sauran da muke sana'o'in mu Allah ya buɗa mana ko Allah ya buɗa mana dan na ga wani ya ce a shi ba gyaran mashin yake wani irin addu'a ne malam to kai ma ko da kai da mu dukan mu shiga cikin addu'a Allah Allah ya hada yan gongon ma duk mukan sa alhamdulillah alhamdulillah to dukan mu dai Allah ya ƙara buɗawa amma lalle wayannan bayan Allah na ƙara tausaya musu akwai abin tausayi Allah ya yi. Kaga wani automatically dama jalin nashi gaba ɗaya bai wuce naira miliyan biyu ba ko miliyan uku. Kaga yanzu wannan sai dai kuma ɗan kallo. Ko ba haka ba ai a cikin farko wanda jalin nashi gaba ɗaya a da ɗin bai wuce naira miliyan biyu miliyan uku ba haka dan ya so ɗan ton biyu ton uku ya ɗan kuku tsarin ya ɗan ya ɗan samu abin da zai ja ya yi. Kaga yanzu wannan ya zama ɗan kallo kawai. Allah ka yafe mana. Allah ka yafe mana. Me yasa muka faɗa wannan? Saboda da ni da kai mu ƙara sani. Allah dama ya faɗa ya ce zai jaraba mu wannan mu ɗauke ta a matsayin jarabawa Allah ka sa mun ci wannan jarabawa Allah ka sa mun ci wannan jarabawa to idan muka gano cewa jarabawa ne to sai mu ƙara komawa wurin Allah shi ne babban abu sai mu ƙara komawa wurin Allah mu roki Allah damina mai zuwan nan Allah ya sa ta yi albarka Allah ya sanya mata albarka abin da ya faru a wannan daminan Allah kada ya ƙara maimaita mana shi dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda za a yi kuma mutane su ƙara farfadowa da jari Allah kai kake bayarwa Allah ka bayar shi kenan sai mu ci gaba da addu'o'in an gane wannan Allah ya fi mana a aya ta gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم
الله سبحانه وتعالى شيء يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم الله سبحانه وتعالى يتي يا رسول الله sahabbanka suna zuwa suna tambayanka ma za yunfiquna me za su rika ciyarwa kamar ka ce me za su rika bayarwa da hausanmu ne me za su rika bayarwa sai Allah subhanahu wataala ya ce kul ma anfaqtum min khairi duk abin da za ku rika ciyarwa min khairi na daga alheri to wannan alherin a nan wurin kar kai tunani alherin da ake magana yau da kullum ana magana na kuɗi ne ba mun yi magana ba alheri yana zuwa a alqur'ani da alheri da muke aikatawa wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarau wannan alheri da muke aikatawa na yau da kullum amma akwai inda alheri idan ya zo a Qur'ani ba yana magana kan alheri wannan bane yana magana akan kuɗi ne ba gane ba ko akwai inda kaga idan an ce alheri a Qur'ani to ana magana kuɗi ne in taraka khaira lil wasiya wannan in taraka khaira ana maganan kuɗi ne in taraka khaira in ya bar alheri kuɗi al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin wa inna hu li hubbil khairi wannan khairi din yana daukan kudi Allah ya ce wa inna hu li hubbil khairi la shari dan adam yana son kudi sosai ko ka tambaye zuciyarka wai ba ka son kudi bar na gaya muku ko wa'azi da kake gani in baka da kudi ba zai yi ba to sai malam tarasi wa'azi da kake gani a yanzu dai kam in baka da kudi wa'azin ma ba zai yi ba na idan wani ya zo wurin wa'azin ya ganga kasa riga ya gagge ya gagge haka zai ga yana kallon ka in ka da wani abu ma sai ce lala ku rabu da shi da laushi ke damu shi na ya ganga burgi da lala ku jale shi da laushi ke damu shi sosai sai Allah ya ce wa inna wani kofi da kai da shi amma ta zo a ganga kasa wani kaya wanda kamar wani sarki sarki kamar wani hakimi hakimi sai gana kada mai suke bada sai a ce mara ya shi kudi inna lillahi inna lillahi wa an lura wannan ko so da gaske ɗan adam yana son kudi domin kudi jigo ne a rayuwar ɗan adam in ka ce za ka yi cefane in babu kudin cefanen nan ba zai yi ko ba haka bane in ba ka da lafiya in babu kudin nan to lafiyar na ba da zaka mutu dan ne ban san kunan garin ba mu dai a garin mu ba ai za a ce ba ka da lafiya an kai ka asibiti general shikenan likitoci su duba ka ba ka lafiya ka warke ka dawo ina mu a can sai ka aji ina kudi ustadi ba kudi to no sani to kaga ashe kudi yana da rawa da yake takawa a rayuwar ɗan adam shi yasa Allah ya ja kunnenmu cewa kar mu yadda mu nema kuɗi ta haram amma an yadda mu nema ko من الله سبحانه وتعالى يجب عليك سوى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ربنك الدنيا الله يجب كما تاش كرك من ربنك الدنيا كتاشك نيمات عنيا حلال الله da wannan Allah da wannan to anan wurin sai Allah subhanahu wataala yake kul ma anfaqtum ka saurara zai yi wannan ayan ma da kai take yi Allah ya saukar da ita ne tindini saboda yau za a karanta ka ji ka ji sakon da Allah ya baka su sahabbai sun yi tambaya Allah ya bada ansa yace kul ma anfaqtum ka gaya musu ya rasulullah dukkanin abin da za su cire min khairin na dukiya falil walidai Allah yace to iyaye duk abin da za ka cire na dukiya aka ce wanda ya kamata ya fara moran wannan abin shine iyayenka ma'ana Allah ya baka kuɗi to wanda ya kamata ya fara jin daɗin kuɗin aka ce iyayenka in aka ce iyaye kuma ya hada da baba da mama wannan ayan qur'ani muke karanta dan na ga malamu zai ba kana zan zare min ido ne ka kiyaye mu yau ka kiyaye mu fal walidain aka ce iyaye su fara mura to a nan wurin ne fa da yawa ake faduwa sai ka ga wani yayi kudin iyayen shi ba su mora ba matan shi ne take mora baba ka gane karatun ko falin walidai aka ce iyayenka daga nan sai wane Allah da kansa yake wannan bayanin ba dai su suka tambaya ba ai annabi yana zama zaman shi su zo suka ce ya rasulullah wai me idan za mu cire kuɗi ne wa za a ba sai Allah ya ce to tunda kun kawo ko za mu gaya muku wa za a ba falil walidaini iyayenka su more a ba ba sun ja wahala ba yau ko famfas ɗin aka baka da shi yaya dubu ɗaya da nawa yanzu yanzu ta ya ce mun kai bayan kai baka da iyali yana da iyali da ana tambaya da gangan ne bai sani ba children children dubu uku da wani abu ban san nan ga dafa ko ya wuce haka to famfas ɗin nan kowane sati ka siya dan Allah ba baka da aiki ba to ka shanda yadda iyayen suka ta shan wahala a kanka suka ta shan wahala suka ta shan wahala har ka girma yanzu ka zo ka yi kuɗi sai a ce ba za su ji daɗi ba yanzu kuma su huta shi ne ai muke ganin laifin samari mutum yana yana samu yana samun arziki ko kaga wasu daga cikin samarin nan ganin mutum abin da ya kama naira miliyan ɗaya miliyan biyu yana juyawa amma ba zai yoce fa ne wata rana ya ce ma baban ga wannan ba wani dauke maka na wannan ranar a shi yana ma jira ne a yi girkin wai sai ka suna faɗa fara mini wai sai suna cewa wai bari mu je mu ci mama food eh ka kango wai bari a je a ci kokarin iyaye bayan wannan saurayin matashin nan yana juya kuɗi ya kai naira miliyan biyu miliyan uku amma wai zai ya faɗa a wurin wai wasu na cewa wai mama food wai bari su je abincin mamansu da yake ba nan ba bai kawo baban misali na zazo ai cikin wannan arzikin da Allah ya bashi zai ya dan so dan buhu haka ko rabin shinkafa ne rabin buhun nan ya ce baba ga wannan a mun addu'a ko ma tunda yana dan kudin shi ya dan so buhu da ko shi ji ya ce baba ga wannan ina barin addu'a kamun addu'a Allah ya kara mun albarka baba addu'an da kake min ne shine Allah ke kara buɗa mu baban zai ji haushin yaron nan bayan an ɗan kwana biyu sai ɗan zuwa tumatir ko da roman fentin nan ne sai baba ga wannan kuma ko zai yi amfani baba ai baban ya sani ai zai yi amfani din ko ba ko ba ke baba ga wannan ko zai yi amfani ai baban ya sani bayan an ɗan kwana biyu kuma sai ɗan kawo wannan abu sai ke ka ɗan je ka ɗan yi buga-buga an ɗan samu wani ɗan kuɗi haka sai ka ɗan ɗauko ko da naira dubu biyu dubu biyar sai ka ce baba ga wani dubu biyar haka ko zai ɗan yi amfani baba sai ga baban ya ɗan yi haka ka ji abin da ya suka ce ko da ka ba baba dubu biyar zai ce amfani ko zai yi wannan a ce dama baban yana da bukata nauyi da kunya yasa baya son ya kirawo wannan yaron ya ce kawo dubu biyar ne to sai Allah ya ce falil walidaini duk abin da ka samu wanda ya kamata ya fara moransa falil walidaini iyaye ne sai na biyu Allah ya ce wal aqrabina da mazumuntanka mu a garin mu in an ce mazumunta su ne kannin yayye kanin baba wan baba kanin mama aha wan mama ko kannuwan mama haka to wa'annan su ne mazumunta Allah ya ce da ka zama da iyaye to sai wannan mazumuntan in ji Allah to sai wa zai shigo yanzu sai Allah ya ce waliya tama marayu saboda wannan mutumin da yake da kuɗin nan bai wuce kuma yanzu ya faɗi ya mutu ba mu dai garin mu haka ake yi sai ga mutum da kuɗin shi sosai kuma wallahi ya mutu kuna garin kuna samun haka wallahi mu a garin mu a ya mutu kuma na mutum da kuɗin shi ba sai kawai daga ya mutu kuma ɗaya ne to an yi anko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai Allah ya ce tunda kana da kuɗi yanzu malam sai na to marayun unguwan nan naku a tuna da su a lura da su domin da ni da kai ko minki Allah wata ran za mutu yaran da muka haifa haka za su koma marayu sai Allah ya ce wani ya tama wal masakin sai Allah ya ce akwai talakawa in ka ciro dukiyanka ka gama da iyayenka da mazumuntanka da marayu to akwai talakawan anguwa me yasa Allah yake muhimmanta talakawa domin zai yi kai ma daga cikin talakawan ne Allah ya azurta ka yanzu kai kuɗi zai yi a kai ka tashi cikin daula ne babanka ne yake da kuɗin zai yi shi ma daga cikin talakawan ne ne zai yi kuma a daga cikin talakawan ne ka tashi Allah ya baka kuɗi Allah yana nuna maka ba baka fi ƙarfin kuma ka dawo cikin su yanzu ba to kyautata musu sai Allah ya ƙara rike maka dukiyanka ta ƙara albarka a nan wanda muka bada tarihin wannan mutumin da yake ma annabi Musa a roƙon mai Allah ya bashi kuɗi talaucin nan ba zai yi ba ko ba haka ba aka ce to za a bada kuɗin ko dai a farkon rayuwar nan nasa a ƙarshe ya mutu cikin talauci ko ba haka ba ko kuwa yanzu ya ci gaba da rayuwa cikin wahala in ya kusa mutuwa a kawo duke ya ce a ba a kawo kudin yanzu kawo kudin yanzu ya yadda an ya mutu a cikin talauci amma ne ya more ko ba haka ba kuma mun faɗa abin da ya faru ba sai mun ƙara mai mai take cikin wani masaki wabin sabil Allah yake da ɗan tafarki waye ɗan tafarki shine mutumin da yake kan hanya shi matafiyi ne guzurinsa ya ƙare sai ya zo cikin ku ya ce muku da Allah shi matafiyi ne musulunci ya ce ku taimake shi ko da ko kaga ya sa manyan kaya irin na sarakuna aka ce ka taimake shi zai yi kudinsa ne ya kare yanzu kuma babu kudin musulunci ya ce ba ko da ya zo a abin hawa mai tsada ne kamar ya zo irin wayannan wayannan motocin yanzu kawai muna cikin nan wadanda sai mutum ga mutum yayi fakin a wannan da irin wannan motar sai salamu alaikum muka ce wa alaikum yace da Allah yana neman taimako ne ni mata biyu ne musulunci bai ce mu kalle da mutum ka siyar da sufaya tayanka musulunci bai ce haka ba musulunci yake mata biyu ne eh mata biyu ne guzurinsa ya kare eh guzurinsa ya kare taimake shi wa bin sabi Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin fa inna Allah bihi alim Allah ya ce ku dai sani babu wani abin alheri da za ku aikata a rayuwanku face sai Allah subhanahu wata'ala ya sani malam yace kaga wannan ayan an an samu tambaya na farko ne tambayoyi guda biyu ne suka yi shi kuma Allah ya ba su ansa a wurare daban-daban to gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za mu faɗa inda Allah subhanahu wata'ala ya ansa ya ansa musu tambaya guda biyu sai kuma mu ci gaba da karatunmu ko da dai muna ƙara sanar da al'umma in Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya gobe za mu kulla karatu cikin yaddan Allah subhanahu wataala wanda bai zo ba sai a sanar da shi dan haka kuma hukumar makaranta na tafiya tana ƙara sanar da al'umma cewa ta buɗe sai da fom ɗinta ga barayin islamiyya da kuma hadda sannan barayin magidanta za a buɗe class na magidanta kuma har ila yau wanda za a rika yi kullum Allah ke da kullum za a rika yi kullum sai dai banda alhamis da juma'a ko da alhamis da juma'a tun magidanta ne za a iya shawara da su in sun yadda za a rika yin karatun haka bakwai saura kwata zuwa takwas saura kwata na safe kullum da an dawo ko da duk shum ɗin yanzu ma an fara saidawa amma in an dawo dai za a fara karatun mutum zai iya zuwa ya mallaki nashi fom ɗin na magidanta ɗin ko na yaron nasa shine dan Allah subhanahu wataala Allah ya taimake mu salamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah Allah ya saka da ke akramakallahu akwai wasu yan tambayoyi daga cikin tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam tambaya na shine wani ne yake zargin na neman masa mata menene hukuncin sa
a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi mai tambaya yana tambaya wani yana zargin sa yana bi masa mata to wannan tambayan ma dai akwai kuskure a cikin ita kanta wannan tambayan akwai kuskure me yasa nake akwai kuskure na san abin da kwakwalwarka zai fara baka shine ai shi yana tambaya ne menene hukuncin zargin a'a yin wannan tambayan a bigire a mahalli irin wannan akwai kuskure a ciki zai yi wannan mijin wannan matan akwai wani ma'amala da ya gani yana yi da matan shi ko ba gaskiya ba ba rani ne ya kawo rani zai yi akwai wani ma'amala da ya gani wanda wannan ma'amalan yasa yake wannan zargin me yasa na ce ba a wannan wurin bane ai akwai malamai a unguwan nan kamata yi a same shi irin wannan tambayan personally ko kuma in mun yi da karatu an yi addu'a sai ya zo ya tambaya irin wannan hankali a yake cewa asiri a rufe an gane irin wannan dukkanin wani abu wanda zai yi triggering zai haifar da wani damuwa a cikin al'umma to ana ƙoƙarin a kawar da shi ne a cikin al'umma domin yin wannan tambayan kwara daya kaga mutum ɗaya ne yanzu shi ma wani na nan yanzu zai fara tunanin ko shi ma wani yana bi mai iyali to wannan tambayan a yi ta a cikin wuri irin wannan akwai kuskure sannan za mu je asa tambayan shi za mu ansa mai wannan baban Allah da yake zargin yana bi mai mata yana da dama option guda biyu ne ko dai ya kai shi kara kotu cewa yana son ya fata masa suna alkali ya bi masa haƙƙinsa in dai ya tabbatar cewa shi bai taɓa bi masa mata ba ya yi ƙaransa zuwa ga kotu ba akwai kotu ba a nan garin ko ba haka ba akwai kotu a ko ban dai taɓa zuwa ba tun da ban taɓa wani yawwa to in ya kuna da kotuna to wannan mutumin da ake cewa wani na zarginsa sai ya yi ƙaran shi zuwa kotu ya samar da ingantacciyar hujja bayyananniya na cewa yana bin matar in ba haka ba alkali ya ci taron mijin ya bata masa suna option na biyu ya yi haƙuri ya bar ma Allah in ya san baya ya yi haƙuri ya bar ma Allah Allah ya bi masa haƙƙinsa su ne option guda biyu kuma gare mu wannan gaba ɗaya mu musulmai musulunci gaba ɗaya ya hana mugun zargi gaba ɗaya zannu kaga hadisin kowa ya san shi zannu bil mu'minina khaira kai wa mutum kyakkyawan zato a musulunci ba sai ka ba mutum kofa kofa guda saba'in ana mai uzuri wannan mutumin da naga yana gaisawa da matana ko dai classmate ɗinta ne ko cosmate ɗinta ne ko ko dai shi ne yake siyar mata da shijja ko ko kaza ko ko malamin yaran ne ko ko ko ko haka sai ka ba da kofofi na uzuri na uzuri na uzuri har saba'in in babu wanda ya shiga to sai ka je wannan matakin amma musulunci ya ce iyakum wa zanni fa inna zanna aqlabul hadith ka shedin ku da zato domin zato shine mafi munin labari saboda haka dukkanin mu mu ciyaye abu na karshe gare mu kuma har ila yau duk wanda ya san akwai wata mu'amala tsakanin shi da wata matan aure to ya ja layi tsakanin shi da wannan matan auren kawai gaisuwa ne salamu alaikum mamun lare ina kwana ina gajiya shikenan a kana da fita eh yana da fita son nawa son kaza shikenan amma ka buga ma matan wani waya hela kai kwana biyu wallahi ban ji muryan ki ba a baka ji muryan ka gane irin wannan abun ko akwai damuwa kawai ka buga waya eh a yalla kina da shita eh ton ton ton ton bakwai nake so Ka- babu amma akwai wani zan bincika maka to shikenan nagode assalamu alaikum shi yasa Allah ya faɗa a cikin alqur'ani kan matan fala yaqda'na bil qawli fayadma allazi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa aka ce ke mace haramun ne ki zo kina magana da wani kina kakkarya murya hello wallahi wata ba har wurin mai tumatir in ta zo ina wani ina ka to tumatir ina ta uwa ka ji mugu sai musulunci ya hana ta karya murya da ta zo wurin ka siyan kaya nawa nawa kaza assalamu alaikum na wuni ina gajiya nawa nawa tumatir a faɗa ne ina ruwanka abin da na zo siya kenan kawai nawa nawa tumatir eh kashi naira hamsin hamsin naira ɗari ɗari sa guda biyar za a kara miki da wani abu ne a'a shikenan maganan ta ya zama to limit yana da iyaka a'a abin da nazo siya kenan shikenan amma wata matan ma ba a gaban mijin nata sai ta buga waya hello awun ne kayan miya ka wallahi kwana biyu ban ganka bane ban ji mijin ka bane ce in kira wani shi to ana samun tumatirin ka to shikenan in na samu dama zan shigo a gaban mijinta su wasu abubuwan dole ne da mu mazajen da mu matayen sai mun haɗu mun haɗa hannu domin gyara tarbiyya a cikin al'umma amma odawai za a samu damuwa da yawa Allah subhanahu wata'ala ya tsari Allah ya kare
wanda yana cewa karamar sallah mutum ne yana da ɗan uwa ba shi da shi kamar fakiri to sai ya fitar da zarkarsa da kai zai iya bashi shi in ya bashi wannan ɗan uwan nashi da shi shi ma ya fitar da shi
mai tambaya yana tambaya mutum ne kan maganar zakan fidda kai shi yana da ɗan uwa wanda yake talaka ne idan wannan ɗan uwan nasa mai kuɗi ya ciro zakar fidda kai ya bashi shi ma zai iya cirewa a cikin wanda aka bashi ya bayar sai a ce kwarai ai yanzu idan alaramma bisa kaddarawa ya cire zakan fidda kai sai ya bani ya zama nawa yanzu ya zama nawa to tun da ya zama mallaki na ina da dama na cire a wannan din da aka bani ni ma na bayar ina da dama kuma na je na suwa wani abin daban in Allah ma ya bani shinkafa ne tana kaga jinin sarauta ne Allah ya tsare karamar sallah za mu bar wasu tambayoyi su zuwa gobe.
saboda ku Sai sai in so masara kawai eh, ko a ƙara ɗaya ko a bashi sai gobe to duk da yanda aka yi kai da insha gobe za a kulle yanzu To, wanda yana cewa aka rawakar lahu mutum ne baya bin ɗari ko sufaye, na'am amma ko da yaushe sai ya dinga maganganu a kan marasa daɗi a kan malaman sufaye shin wannan ya halatta ko hakan yana da kyau.
mai tambaya yana tambaya mutumin da baya ɗarikan sufaye kuma ya rika yin maganganu akan wa'inda suke sufaye ne a hakikanin gaskiya baya halatta abinda ba ka yi ka rika soma baki a kai domin zai yi ba ka da cikakken ilimi akan wannan mazhaba ko akan wannan fannin so ka rika yin wasu maganganu zai rika fito da karancin iliminka akan wannan harkar tunda idan aka zo aka ka faɗa wani magana sai aka fito da wata magana sai ya zamanto kaman ana sa'in sa kuma saboda haka yana da matukar muhimmanci abinda baka da ilimi akan kawai kai shiru akai an gane wannan yana da matukar muhimmanci abinda ba ka da ilimi akai ka yi shiru akai Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin alkur'ani mai girma yana cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula yana da matukar muhimmanci mutane su sani duk ilimin malami a kiyaye wannan magana da zan faɗa duk ilimin malami to fa ba komai ya sani haka ne Allah duk ilimin malami fa ba komai ya sani za a iya ɗauko wani littafin da ma ko sunan shi ma bai taɓa ji ba kuma littafin da an wallafa shi shekara ɗaruruwa da suka gabata an gane wannan za a iya kawo masa littafi ma wanda aka wanda ba kuma kwanan nan tafi an gane wannan ko saboda haka kawai mutum ya tsaya daidai hudud inda aka aka aje shi inda Allah ya tsayar da kai ka tsaya a wurin in an maka tambayan abin da baka sani baka ce baka sani ba ko imamu malik yana faɗa yana cewa la adri nisful ilm ka ce ban sani ba shi ma ilimi rabin ma ilimi ne rabin ilimi ne an gane wannan ko saboda haka mutum ya kiyaye abin da zai rika faɗa Allah subhanahu wataala ya tsare ya kare amma duk yadda ake tunani kan sufanci to sufanci ya wuce an gane wannan suna da tushen su da asalin su daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashabu sufan an gane wannan ko saboda haka idan mutum ya ce zai taba sufanci to zai taba musulunci ne gaba daya ko kuma duk wanda yake kokarin inkari akan sufanci to yana inkarin kuma shehu Usman dan Fodiyo ne duk wanda yake inkarin sufanci to yana inkarin shehu Usman dan Fodiyo ne a Najeriya kuma wanda ya inkarin shehu Usman dan Fodiyo ko dai ɗan izara ko ɗan ɗarika to ka sa mai alaman tambaya akan imani an gane wannan Allah ya tsare Allah ya kare Allah ya tsare Allah ya kare a wannan yana cewa akan rokalla Allah kara ma malam lafiya ya halatta malami ya koyi wani abu da ya san ya bar mutane cikin fata ko duhu saboda bashin ransu
manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa man su'ila an ilmin fa katama ajjamahu Allah bil jami min an duk malamin da aka tambaye shi wani abu sai ya koyi to Allah subhanahu wata'ala zai masa linzami da linzamin gidan wuta ranar lahira Allah zai masa linzami da linzamin gidan wuta ranar lahira matukar an tambaye ka abu wanda ka sani yaktumuna ma Allah ma yana ja mana innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu fil min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitabi ulaika yal'anuhumullah yana da matukar muhimmanci mutane su gane wannan cewa duk malamin duk abin da aka tambaye ka kana da ilimi akai ka boye Allah subhanahu wataala zai hukunta ka akan wannan to amma kuma mutane su sani ba komai bane wanda ba a tambaye ka ba ka sani za ka yi magana a kai akwai abubuwan da ka san su ba a yi magana a kai ba sai kai shiru akwai abubuwan da in ka yi magana a kansu rigimar da zai haifar ya fi wanda ake kai yanzu an gane wannan to sai a tafiyar da abubuwa cikin hikima ana tafiya a hankali a hankali shi addinin musulunci addini ne na hikima ka'ida ma da aka sa na wa'azin shine ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana zaka iya ganin wani zai zo ma yana zagin ka aka ce bi shi da hikima sai ka ga an zo an rabu lafiya wata rana in an ce ya zage ka ba zai zage ka ina tabbatar maka in dai ka sa hikima a kai an gane wannan ko da dai kuma musulunci ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi akwai matakan da kuma idan an kai kai shari'a ya baka dama in ba za ka iya hakuri ba ka rama ko ba haka ba shari'a ya baka dama wa in uttum kunna akwai wuraren da idan an kai irin wayannan matakan to akan dan kuma rufe ido haka kadan ko ba haka ba dan mutum ya dan zungure ka sai ka naushe shi Allah sai in ya dan zungure ka akwai wuraren da in an dan zungure kai sai ka yi naushi haka ake yi to amma dai mutane sani ana bin abubuwa a hankali a hankali a hankali a hankali an gane wannan Allah ya ce mana Allah ya ce mana daga ƙarshe yana cewa wane ne fakiri wane ne miskini ko matayen manzan Allah guda nawa assalamu alaikum dan wani yana tambaya wane ne fakiri wane ne miskini fakiri shine mutumin da ba shi da abin da zai ci shi ake cewa fakiri ba shi da abin da zai ci in ya fito gidansa bai san ina zai je ma ya samu abinci ba shi ake cewa fakiri shi kuma miskini shine wanda yana da dan abin da yakan dan iya mamurawa yana kamar mashin yana da mashin zai iya fita yana da wannan zai an gane wannan yana da wani wuri da yake zama da zai iya dan a matsayin rumfansa ko wannan abin nan haka me hujja shine fadan Allah subhanahu wataala a cikin alqur'ani da yake cewa amma safinatu fakanat limasakina kaga miskinai ne amma har suna da jirgin ruwa jirgin ruwa ya wuce dubu goma ba na Allah ka gani ko na faɗa ne saboda mutane su gane gashi an ce kuma miskinai ne suna da jirgin ruwa kai da ka san jirgin ruwa ya wuce dubu goma ko to kaga miskini yana da ɗan abin da yake ɗan mamurawa shine wani malami yake cewa miskini shine duk wanda bai mallaki abincin shekara ba in dai baka mallaki abincin shekara ba malam zai ba to za a sa ka ah, kuna da yawa to Allah ya fi mu a ke za ku samu tsaka da yawa iyayen shi addu'a wadan waye na son almai iyayensa addu'a to duka gaba daya Allah subhanahu wataala ya ji kansu da rahma zurbi Allah subhanahu wataala ya amfana Ah, Allah muna godiya ga Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wataala ya fi mana wannan gari namu na kafancan Allah ya ƙara zaunar mana da shi lafiya jihar mu ta Kaduna da ƙasar mu tarayya Allah ya ƙara zaunar mana da shi lafiya abubuwan da ke faruwa a yankin da jiha da ƙasa na rashin jin daɗi Allah ya ɗauke Allah ya maido mana da aminci da zaman lafiya da alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yan uwa da ke barin addu'o'i ga iyayensu to Allah subhanahu wataala ya amsa Allah ya jaddada rahama a gare su mu ma namu iyayen sun yi wafati Allah subhanahu wataala ya jaddada rahama a gare su wayanda suka saura da mu da su Allah ya samu gama da duniya lafiya Allah subhanahu wataala ya samu gama da duniya lafiya zurƙoƙin mu Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya musu albarka wanda suke kan daidai Allah ya ƙara tabbatar mana da su wanda suke kan kuskure Allah subhanahu wataala ya shirya mana dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaiwa da komowar mu akan hanyoyi da kaiwa da komowar dukiyoyin mu akan hanyoyi Allah subhanahu wataala ya ƙara tsarewa ya ƙara karewa yan kasuwa ma'aikata yan kwangila almajirai manoma yan citta yan acaba yan gwangwan jami'an tsaro na farin kaya da bakin kaya dukkanin su Allah subhanahu wataala ya ƙara kiyayewa Allah ya ƙara wa kowa albarka a cikin sana'o'insa abinda zai zo ya zamanto damuwa a rayuwarmu ko damuwa a zamantakewarmu da iyalanmu ko damuwa a cikin sana'o'inmu Allah subhanahu wataala ya ɗauki abinda ba za mu iya ba Allah ya iya mana abinda ya gagare mu Allah ya gagare shi abinda ya fi karfin mu Allah ya fisa da musamman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatikal wasi'ati umman akwai dan uwa da yaransa ya ya fada a ruwa yi wakati Allah subhanahu wataala ya karbi shahadansa Allah ya karbi shahadansa Allah ya bada wani dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi rahmatika alwasi'at ummana wa ina sharra ma ahammana wa ghammana wa ala al-iman al-kamil wal kitabi was sunnah tawaffana wa anta radin anna ya karim waghfir Allahumma lana wa liwalidayna wal mashayikhina wa li ammati al-muslimin al-ahya'i minhum wal amwat wa tabi bayna wa bainahum bil khairat rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم